الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على سمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana hatsuwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau muna sha ɗaya ga wata na da ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace wa ashirin da biyar ɗin watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi darasi na ashirin da biyu a cikin littafin hiratatul aqida na al-ustaz al-dukur عبد الناصر العقل الله سبحانه وتعالى يمنى جابوران زام تاشي صفحة تا غوميا ترى دهو ما لجنا باب labarai na irin abubuwan da suka riga suka gabata a cikin abin da ya shari al'amari na aƙida ko kuma kafa hujja a matsayin cewa babu abin da yake raba kan jama'a ko ya rushe abin da yake addini ne sama da al'amari na bid'a daga lokacin da aka rika kirkiran wasu abubuwa da suna addini to za a safka daga asalin abin da yake addini ne a kuma wani abu na daban Allah kare mu wanda kuma malam ya ba mu waɗannan labarai irin labaran da shekul islam ko kuma tarihi da shekul islam ibn taymiya ya ambata a wurare daban-daban wanda suke mana nuni akan cewa an jima ana yi duk wani abin da kaga an kirkiro a yau da bid'a to ka tabbatar da cewa an yi wani abin da ke kamantacce ne ya shi a baya kuma haka sunnar Allah ta gabata a ban ta gudana ya zama to suna kirkira wasu kuma suna kokarin yi wa mutane bayani akan a tsaya akan madara addinin wannan sai ce ku ce da sauransu haka zaka ga ana sai tsakanin wanda ya dage da nacewa akan cewa sai an yi aiki da abin da shi ya kirkira da kuma wanda yake ta fama akan cewa a mai da mutane a saman turba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maliki cewa قال فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سببا لخير الدنيا والآخرة bayan malam ya kama labaru irin abubuwan da suka gabata a cikin dai bayanin da shi yake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ku sani lalle al-imanu bir rasuli yin imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal jihadi da yin jihadi an dinihi game da kokari da gwagwarmaya da kai kawo akan yaya za addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama to shine ake yi to wannan abu kuma shine sababan li khairi dunya wal akhirah shine sababi na dacewa da alherin duniya da lahira duk mutumin da ya tsaya ya jajirce akan cewa ya za a yi ayi na manzon Allah to wannan mutumin tabbas alherin duniya da lahira ya tattaru a gare shi wanda wannan kuma jihadi dan ɗaukaka tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma jihadi ne mai fadi wanda zai aikata abin da zai amsa sunan jihadin kai tsaye sannan kuma da wanda ma zai aikata dukkan wani aiki wanda zai zama to tallata addinin ne saboda wasu wanda ba su ji shi ba su ji shi ko kuma wanda yake aikata wani abu wanda yake na ba daidai ba da sunan addinin ya komo a matsayin cewa ya fita daga cikin wannan tahiya da wannan rakiya ta abin da ya shafi bid'a ko kuma abin da yake son zuciya to duk mutumin da ya bada irin nashi hamzari da kokari ko ya zamanto da zuciyarka ce ko ya zamanto da hankalinka ne ko ya zamanto da lokacinka ne ko ya zamanto da gangan jikinka ne kai ma kana cikin wannan alherin na duniya da lahira Allah mana tawfiki malaiku wa bil aksi البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة sannan akasin haka kuma sai ya ambata mana cewa imani da Allah subhanahu wataala da kokarin tsayawa akan tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine sababin samun alherin duniya da lahira sai ce akasin haka kuma albid'u wal ilhad bid'o'i da za a yi kirkira sannan kuma da ilhad duk wasu abubuwan suke shishigi da suna addini yani abinda babu wani dalilin addini akai wani sai ya buga gaba ya ce ai ya kamata ai kaza to irin wannan bid'a da ilhad wa mukhalafatu ma jaa bihi da saba wa abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi malai ce sababun wannan shine sababi li sharri dunya wal akhirah game da sharri na duniya da gobe kiyama kenan duk in dai an bar na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to a tabbatar da cewa kuma hatsari da sharri lalle ya tabbata akan duk mutumin da zai huta daga saman tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka mutum ne ya kokari ya tsaya tsayin daka duk abin da za a yi da duk abin da za a ce da duk yadda za a kai a kawo ka tabbata akan abin da manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine samun tsiran ka nan duniya da gobe kiyama Allah mana tawfiki malaiku wa qala lam falamma zahara fi sham lokacin da ya bayyana a kasar sham suriya wa misra wal jazirati al ilhad wal bid'ah lokacin da ilhad shishigi a cikin sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wal bid'u aka rika samun kirkiran bid'o'i daban-daban wane ce kaza wane ce kaza duk wanda ya jage ne sha iska shi wa sai kirkiro wani abu daban wannan kuma ko a yau kana ga irin haka yana tsara faruwa daga mutum saboda yana jin cewa ya jinu ya zauna ya gina almajirai ya gina wane ne shi ma sai ga cewa ya kai inda wuyan shi yayi kwarin da zai iya cewa kaza addini ne alhali ba aya ba hadisi to wannan yanki guda uku da malai ambata mana da sham da misra da jazira lokacin da ilhadi yayi yawa bid'o'i suka yi yawa sallama Allahu alaihim al-kuffara sai Allah ya tsora kahurai akan su masu imani da suka bar Allah suka bar addinin Allah suka bar karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama to kawai duniya ce aka ba gaba irin maganar da mazalla ya ambata cewa al'ummomi za su yi ta akan ku sabbin suke tambaya ya ma'aikin Allah awal da kullatin nahnu yawma idin ya rasulullah qala la mazalla yace kuna da yawa yawa ko yawa ku ya ma hira yau amma ni ya matsalar ku hubbu dunya wa karajatul maut son duniya ya kankame wa zuciyar ɗan ya rika jin cewa ba wani aikin alheri da zai iya yi sai dai akan harakan duniya amma duk abin da ya fita daga cikin harakan duniya to shi ba da shi ba yana gama lahiran kamar wani abu ne mara garanti da haka harakan da ya shafi duniya zai iya taimakawa ya agaza a waɗi sunan shi a yi wane amma harakan da ya shafi lahira babu hannun shi a ciki ko kuma idan ya tashi taimakawa to zai yi irin cewa Allah ga naka eh kawai dai tunda dai na Allah ne barai abin da ake so kawai to lalle tabbas waɗannan mutane suka bar Allah son duniya ma mai bukatun su harakan giya harakan mata harakan ilhaji sifofin Allah ake kasa kasa da su ya zaman to kowane kullu man habba wa dabba ya takallam bismi din wannan shugabannin suka ta'ilu suka kyare su li Allah yi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya tsora kafuran a kansu sai zama su ga andalu an rushe ta sham an rushe ta misra yan shi'a suka zo suka yi shekaru aru aru suna mulkin nan ya zama su duk wani ka'ida na addinin Allah an rushe shi to wannan kuma sunnar Allah ce a bangasa in kuka bar Allah ba ruwan Allah da ku wala yansuranna Allah man yansuru wanda ya taimaka wa Allah ya taimaka wa addinin Allah wallahi wanda mutum Allah ba zai bar shi kasa a gwiwa ba tabbas ko a mataki na jama'a ko a mataki na ɗaiɗaikun mu duk mutumin da ya kasance tare da Allah Allah zai kasance tare da shi tabbas wanda kuma yake ga cewa ya ishi kanshi yayi watsi da abubuwan Allah to Allah kuma subhanahu wa ta'ala sai ya kula da cikin lamarin shi malaiku walamma qamu walamma aqamu ma aqamuhu min al-islam amma lokacin da aka samu wasu gwaraza suka biyo baya suka tsaya game da tsayar da addinin Allah sannan wa qahril mulhidin wal mubtadi'in aka rika takurar duk wani mulhidi wani shishigi da duk wani dan bid'a lokacin da aka rika takura su in abu ba addini bane ba ai waje da shi idan malami mubtadi'i ne a rika ba sai shi kare sake magana aka samu su jagorori suka biyo baya da Allah yi nasarahumullahu ala kuffar sai Allah ya ba su nasara ya ba su daukaka akan kahurai ka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo yake kira akai duka cikin wani abin da yake kama da rabin karni sai gashi a duniya babu inda labarin shi ne ba sallallahu alaihi wasallam saboda ya kasance tare da Allah Allah kasance tare da shi ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum amma sai zama to addini kuka zo kuke yi amma abinda ku kuka ga dama da kuke yi shi yasa at-tasfiyatu wat-tarbiya ala al-musaffa a tarbiyantar da mutane a tankade a raure a ba su madara addinin su riki a lokacin za su samu taimakon Allah subhanahu wataala amma irin wannan ta ci barkatai haka kowa ya kawo abin da ya ga dama a zuba a tayi wallahi babu inda za a yi kuma shi ya gadar wa al'ummar musulmi kaskanci da walakanci da muke gani a yau saboda mun ji tsaya mu yi haƙiƙanin abin da yake addinin ne kowa so yake ya tasattar zikri din ala manafi'ihi wa masalihi ya za a yi ka tsaya akan abin da yake addinin ne amma ba addini kake ma ba kana faman ne manhohinka da yanteranka ya za a yi su tabbatu subhanallah to Allah sai kare ka da iyawanka malaki ta haqiqan li qawlihi wannan kuma gaskatuwa ce ta maganar Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu Allah ya kullu kai imani kira ne nida shamil kira ne wanda yake haɗaɗɗe Allah ya ce hal adullukum shin bazan muku nuni ba ka duba tausayin Allah subhanahu wataala game da bayan shi a nuna maka hanyar a ɗauki hannunka a ɗora nan in ka kama nan ne za ka kai labari nan ne za ka zace da ra'amar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta hal adullukum shin ba zan muku nuni ba ala tijaratin akan kasuwanci da za ku yi dawa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan kasuwa ce za a yi da Allahul Ghuyub eh Ar-Razzaq ubangiji subhanahu wa ta'ala za a kulle cinikayya da shi wannan kasuwanci in kuka yi ga Allah ya ce tunjikum min azabin alim zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi ne kasuwancin Allah ya ce tu'minuna billahi na farko ku yi imani da Allah subhanahu wataala haƙiƙani imani da yarda da Allah duk wani abin da ke haƙin Allah ne ku tabbatar da shi akan Allah subhanahu wataala wa rasulihi sannan kuma ku yi imani da manzon da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya imani da Allah ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aiki na uku Allah ya ce wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi ku yi gwagwarmaya fi sabilillah dan dauka tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala dan za ku yi Allah ya ce bi amwalikum da dukiyar dukiyar da Allah gore a hannunka kai aikin Allah tun kafin al'amarin Allah ya zo ya kare kuma tabbas zawa zai kare ya zama to labari ne kawai za a rika badawa ina wane yake babu an kare ya da silar halas an kare dukiyar da ya mallaka yayi kokari ya ma addinin Allah aiki tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum nan malamai su tafsir tafsir suke cewa ni wannan iya daga cikin muhimmancin da dukiya take da a cikin tahiyya addini akwai ayyukan da duk yanda za a yi gwagwarmaya a kai a kawo wallahi babu yanda za a yi tabbatu dole ne da dukiya da haka mutumin da Allah subhanahu wataala ba shi dukiya to Allah ba shi makami mai girma na ya samu rahmar Allah subhanahu wataala can da Allah yake ba mu labarin wanda aka ba shi littafin shi a hannun shi na hagu ne yake cewa sai ma aghna anni maliya yace halaka anni sultaniya yace dukiyar da Allah ya bani ba ta amfana mu komai ba sai zaman to zuciyar ta shiga zuciyar shi ta zauna me yake yi kawai lissafin sa a kwanta yake kaza iya da kadara kaza wannan abin kawai yake yi duk wani abin da zai sa abin yayi baya kai ba zai baka abin mamaki ba ka ga mutum ya mallaki kare sama da 80 kuɗa makamancin wannan amma ya mutu ya bar duniya bai da masallaci me yasa saboda zuciyar zuciyar ta shiga zuciyar ta zauna sai zaman to talauci kawai shiga gaba idan shi yana ga a cikin samari inda idan ya infaqin daya talaucewa zai zai kuma ya raka kuni alhali ka duba lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanda su Usman su Abubakar su Umar da sauran sahabbai su Abdurrahman ibn Auf yanda suka rika tallabawa zuwa suke su yi aiki su yi jidi don su samu dukiya da su makawa addinin Allah da haka duk mutum musulmi ya sani cewa addini shi yana da haƙƙi a kai shi ne tallaba dan abin da Allah ta kake kake da kai kai kallon shi ga aiki kaza kai kokari kama wannan kama kanka wannan aiki ko da aikin jika guda ne kake zai zama zuwa ce babu kai a bangaren da ta dukiya kawai me kake kallo kana kallon alajuwa ne kana kallon alajuwa ne kana kallon alajuwa ne kai baka duba kanka dan kadakin da Allah ya baka kai aiki da shi zuhudul muqim manzo na sallallahu alaihi wasallam Allah yana godiya ga yunkuri na mutumin da na mutumin da bai da dan abin da kake da dan kadakin ka huta ka bada manzo Allah yake ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron gidan wutar jahannama daidai da tsagin da biyu kenan ko da dabiru Allah baka tsaga ba da wani bangare sadaka fi sabilillah ga wanda bayyana akan cewa Allah ya baka ladan wannan gurmai da kai Usman ibn Affan ya aikata ayyuka da dama a cikin addinin Allah daga cikin ayyukan da ya aikata wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma barra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm lokacin da aka yaƙi Tabuka madalla ya ja hankalin su akan a taimaka a agaza kowa ya hudu abin da yake da saboda tahiya ce mai nisa kuma sahara ne kuma lokacin zafi ne Usman ya tsoko su bataliyar jananir ya kawo gaban manzon sallallahu alaihi wasallam ya ajiye manzo Allah ya rika sa hannun shi a cikin dinarin da yana dagawa haka yana cewa ma barra Usman ma fa'ala ba'da yau ba abin da zai sake cutar da imanin Usman daga wannan abin da ya aikata a yau can baya shine sai da irin ruwa wannan rija da manzo Allah ya ta wa zai saye ta sakamakon shi gidan aljanna Usman ya saye ta da haka waɗannan bayan da Allah ya ba su zuciya kuma sun yi ciniki da Allah subhanahu wataala Allah ya baka abin da ya baka kai kokari ka kulle cinikayya da Allah na farko imani da Allah na biyu imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na uku jihadi dan dauka tafarkin Allah subhanahu wataala da dukiyarka ce da hankalinka ne da karfinka ne da azancinka ne da dubararka ce da waneninka kuma kowa akwai inda zai iya shiga in baka da kodi aljihunka kai ma akwai irin aikin da zaka iya yi a cikin tahiyya aljihi sai ka hutu a matsayin ne mai taimakawa al'umma eh ko lagari ba lagari ne wani ne ya ko lagari wanda yana da abubuwa ya ya ya agaza wancan bangaren kuma ya agaza wannan bangaren sai ulaika yusawuna ajrahum marratayn ya guda duba ta kowane bangare yayi tanye na lalle duka mutum mai imani da cewa abin da ya sallaba wa addini sannan taimakawa da agazawa da zaka yi bismillah kanka ne ka taimakawa abu na farko ka kulla tilkayya da Allah wanda babu wani abin da yake da muhimmanci a cikin rayuwarka sama da wannan abu na biyu wannan abin da ka bada ubangiji sai ya mai maka gurbin abin da ka bada manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa babu sahiyar Allah da za ta waye sai Allah ya kuma malaiku guda biyu sai ya rika addu'an cewa ya ubangiji duk wanda yake taimakawa Allah ka agaza mishi ka taimaka mishi ka sanya ya mori abin da yake da sannan wanda kuma yake ya rike kankan ya zama to a shi a addinin Allah babu shi amma hidimar da zai ma kai kuna maka wasu wannan wannan baya baya ciwon kai ko kadan komi zai yi zai yi komi saboda rayuwar shi zai yi komi saboda yake saboda kaza saboda kaza amma bangaren addinin Allah shi ba da shi ba to shi ba ko irin addu'a da za a mushi اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا سيدا وانتو كون وحالة تيتي yana ta wahala mana yana jama'a abubuwan da ba zai cinye su ba ba ni ba su iya aika aikata mishi cin na mishi komi iya abin da za su mishi na aiki ya aiki alheri to wannan abu in ya gagari zuciya ta shiga wannan mutum Allah ke yi da aka taimaka wa addini ta bangaren da ya shafi zuciya sannan wa anfusikum da karan kawunan ka san wasu irin gubar maya kai wace irin gudunmuwa ka ba addininka na farko ka fahimci addini haƙiƙanin fahimta wanda wannan baya tabbata dole sai kai karatu saboda kar ka zama to addinin dame ya zama to zaka aikata ayyukan da za a komo a rika zargin addinin ka saboda aikin da kai ka aikata wanda ya zama to aibu alayka aibi ne a gare ka a ce musulmi ne amma ha'inci yaudara cin amana duwar ayyukan banza ana aikatawa wanda bai kamata ba ya kamata ka kare ma addininka mutunci darajar wanda wannan kuma shine mutunci da kai ma da aka gangan cikin ka da taki kai abin da ya kamata ka duba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka rika zuwa jihadi mutum zai huta da dukiyar shi da kanshi a karanta shi ya hutun da yake nema shahada yake nema zai huta a buga a fagen fama shi yasa wallahi wa Allah Allah godiya addinin ya zo mana buga mana wallahi ko gashi mu zai ciwo kai ba muna ma Allah godiya akan wannan ni'ima kawai da ka tashi ba kai ga ana sallah ana kaza ana kaza ana kaza wallahi wa Allah godiya akan wannan ni'ima ni'ima ce ba karamin ni'ima ba a daidai lokacin da ka je ka ga waɗanda suke ba addini musulunci ake ba a yankin mutum ya ce zai musulunta daga gwagwarmaya da ƙalubalen da zai fuskanta amma alhamdulillah kai musulmi babanka musulmi kakan kakan kakan kakanka musulmi kawai me za a yan gyare gyare ne za a yi a daidaita abubuwa a hudda bid'a a hudda mungada a hudda wane ne a tsaya a kan sunna tar aiki ne kaɗan za a yi sai sai zaman to an dace da al'amar Allah subhanahu wataala Allah da tarda mu Allah ke sa wa anfusikum Allah ce zalikum kun ga wannan abin da aka muku muni akan shi تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وأن أبو التي خير لكم شين الهيري أجريكم إن كنتم تعلمون أن كنتم تنسيما بسني أكا هكذا to wannan Allah ne yake baka labarin ta wannan shi ne alheri a gare ka saboda zaka zama kabaru kana za a zo a wuce kaman ba a yi ba imanin ka da Allah ya kyautatu ya zama ta imani ne kartacce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka yarda da manzon Allah shine jagora ta hanyar ba wani dan kama iska da zai kama ka bid'a ya zama to ka mishi da'a ka ce ai an jima ana tare ko kuma kaman malam wani to duk girman da yake da katina girman da kuma manzon Allah sallallahu alaihi yake da shi wannan mutumin ya saba wa manzon Allah da manzon Allah da wannan malamin naka wani girma sai ka auna kaga wajibi ne a matsayin ka na mai imani sai biyayya gaba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wannan abubuwan da za ku kulla na cinikayya na imani da Allah da manzon shi da jihadi da dukiya da kawunan ku Allah ya ce in kuka yi haka ga sakamakon da zai biyo baya yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku kakaf kuna zuwa gobe kiyama daga an auna aikin ka Allah ce abubuwan da kai yan zurbudin an gafarta maka cikin aljanna wa yudkhilukum Allah zai sanya ku jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a karkashin ta masallu jannati allati wu'ida al-muttaqun ga ga kori na abinda ga korama ta ruwa ta zunwa ta madara ta wane ne ta komai da komai kuma tacecciya nagartacciya wanda babu wani datti da ya taba taba shi sannan kuma duk abin da kaga an mata aljanna suna tarayya ne da na duniya a cikin suna amma wancan daban wannan daban eh akai ake cewa kaza ma kaza ne amma kaza ma suna ya tara eh ko a duniya ma ko to kawai tarayya da suke fil musanniyat a cikin sunaye amma na aljanna daban na duniya daban kaga ce maka ruwan duniya da ruwan aljanna daban daban zai ba wancan in kasha fala tazma ba'dahu abada in kai kwatsai har abada kai da ishi ba kun hannu riga in kai ka sha ruwa kawai zaka sha ne ka ji daɗi ko baka bawali baka bayan gari baka tari baka atishawa baka mura baka kama ka tsufa zai zo maka haka kake nagartaccen ne kunciya eh ba ce wani inji inji ba ta a kawo kaza kaza ya kare an yi wane ne duk babu su yawan duk tarkatan gidan duniya daga lokacin da kai aiki alheri ka sai aljanna duka babu wannan eh malam dadi ne kawai malam ni a tayi ni ni'a Allah ya mace mu da aikin da ya kamata Allah ya sa wa masakin qajibatan da masakayya nagartattu tsarkaka fi jannatin a cikin gidan aljanna kuma wannan jannati adinin aljanna madawwamiya ba zuwa ai a fasa ba kada mu duniya duk abin da ake ciki in ka kwaso ma da kuka fadi in ka ji cewa wannan abu fa kariya ne sai ka ji kana to ita aljanna babu ranar fasawa kuma daɗi da mustamir haɓaka yake yana hauhawa an kare mu in ka shiga ka shiga cikin matsala babu babu diabetes cutar suka yi barazana a ce wani ya zo yau ana mishi diabetes babu babu cutar wane ne babu cutar wane ne kuma duk wani abin da ka san matsala a aljanna babu shi ita matsala ce a karan kanta babu sunan ta cikin aljanna duk abin da yake damuwa ne ko takura ko wane ne babu wannan gida yayi mana Allah mana tawfiq Allah ce zalika kaga wannan gidan ai shine al-fawzul azim shine rabo mai girma dacewa mai girma babu dacewar da dan adam zai yi sama da ya samu gidan aljanna daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya taimake ka ya agaza maka ya karfafe ka ya zama to ayyukan aljanna kake aikatawa kaje Allah saka wannan gida wallahi shikenan alhamdulillah alladhi hadana li hada sai wannan godiya ta tabbata ga Allah da girma da goya Allah mana tawfiki sannan kuma wannan abun da ake ambata duka anan ne za ka yi aikin nan anan ne za ka kuma yaushe ne lokacin yanzu yanzu da muke ciki shine lokacin karka ce gobe ko jibi ko gata wannan na Allah ne da yana rayuwa tsakanin abubuwa guda uku na farko abin da ya riga ya wuce wannan ya wuce an kare na biyu yanzu da take ciki wanda ita ce taka kaga wanda ya wuce ya wuce kenan ba za ka iya mido shi ba yanzu na ita ce taka wanda Allah ya baka dama ce Allah ya baka sannan kuma lokaci na uku shine a gaba in an jima gobe jibi gata sati mai zuwa shekara mai zuwa wannan shi kuma na Allah ne yana yi wa kana ciki yana baka ciki kuma ko da kana ciki shekara mai zuwa dai ta gaban sa ba lalle bane ta gaban sa ba lalle bane babu ni garanti a kai kawai abu ɗaya kake da yanzu da kake da ka tuba ka nemi gafara Allah ayyuka da kai na ba daidai ba ka bari ka bari ka nemi Allah gafarta maka abin da kai na baya sai Allah maka ne fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat aikin zunubin da kai in ka tuba Allah sai ya musanya sai kuma aikin lada Allah ya ce wa ukhra tuhibbunaha wa ukhra ay wa ni'matun ukhra lakum kuma akwai ma wata ni'ima ta daban wanda Allah ya muku tanadin da ku tuhibbunaha wanda kuna son ta menene kuma imani nasrun min Allah Allah taimaka mu kasancewar ga wasu ƴan gudun hijira wasu ƴan wane ne wasu ƴan wane ne to wannan shi ma kuna kauna Allah ya nuna muku a cikin rayuwarku Allah ce wannan abin shi ma nasrun min Allah taimako daga Allah wa fathun sannan kuma da buɗi Allah ce qaribun yana kusa shi ma me wannan fathu din nan shine al-fathu fi dunya wal jannatu fil akhirah Allah ya muku buɗi a cikin rayuwa saboda menene rayuwa shine jin dadin zuciya ba mutalakatu bane ba ba na mallaka bane ba za ka samu mutum ya mallaka kaza ya mallaki kaza sai a ce ya kashe kanshi yana jin ziku sadr kumcin zuciya duk abin da kake ga cewa kai abu kaza shine warakanka shi ya mallaki abu kuma wannan jin dadin na zuciya a sa'ada bai same ta ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa yace jannati fi sadri yace ni ba da matsalar komai yace aljanna ta sana injina gogurmaya da zan yi akan tsora gaskiya da tabbatar da gaskiya yace idan aka kama ni aka kai ni gidan kafu aka rige ni yace fatilka khalwatu yace wannan aiki banta ne da ubangiji subhanahu wataala karatu qur'ani iyamul layli babu zuwa can da nan an katangance ni waje guda yace bautan Allah kawai yace sannan idan kaga cewa bai kamata in zauna a saka ba ka kore ni take fatilka siya'atun fil ardi take wannan kuma ai tahiyya ce a ban kasa wanda kuma Allah ya ce kun siru fil ardi fanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qabl ku yi tahiyya ku ku ga izna a ban kasa duk mutumin da yake da imani duk inda kai tahiyya ko min ka kanta sai ka ga wani abin da zai sake tsaza maka imanin ka saboda za ka ga wasu abubuwan da hankalinka la'alla bai kawo kansu ba yanzu za ka idrakin su sannan kuma yake cewa idan aka bar mu kuma a yanda muke ba a kore mu ba a samu kaso ba to za mu ci gaba da gubar maya tsora mutane akan hanyar da ya kamata da haka shi bai da matsala jannati fi sadri aljanna shi tana irin shi kuma wannan shine abin da Allah zai nema da wanda zai nemi dukiya da wanda zai nemi mulki da wanda zai nemi kaza duk wani abin da zai nema na daukaka ne na wane ne na wane ne duka me yake nema su ne yake daɗi daɗin da kuma a zuciya ake jin shi sai ga ya mallaki dukiya kaza amma bai san wannan jin dadin ba ya mallaki mulki kaza in zai yi barci ma sai ya sha magani ko sai an mushi kuɗan an mushi allurori to ko zai samu ya rinka saboda rigimar duniya da tashin hankalin rikici ya mallaki kaza ya kai kaza ya kai matsayi kaza duka wannan hutun bai same shi a ina yake samu wannan hutun a cikin addinin Allah yarda da Allah imani da Allah imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kokari da gwagwarmaya wajen tabbatar da tabarkin Allah subhanahu wataala sannan taimakawa addinin Allah da gangan jikinka sannan kuma da dukiya da Allah ya baka da duk wata ni'ima da Allah maka da azada kai kokari ka ka gudunmuwa ka a cikin abin da yake addinin Allah ne Allah yake cewa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib Allah yake ba da albishiri ga dukkan mutum da imani babu wani albishirin da ya wuce ina gidan aljanna idan aka baka albishirin wani dan aljanna ne ai kare mana wannan sahabbai da manzon Allah yake cewa wani fil janna wani fil janna wani fil janna ya salamu ya babu wata rana mai daɗi a duniya irin wannan ranar ka samu tasbiya da shaida daga annabin da Allah ya turo shi kai wani dan wani dan aljanna ne ya kare wannan kuma imani ne a yau da ne kokari ya haƙƙa imani shi ya tabbatar da imani shi gyara imani shi tabbas zai samu wannan karrama daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah karrama karrama mu da haka maliki wa kazalika lamma kana ahlul mashriqi haka lokacin da mutane suke mashriq kenan gabaci irin kasar Turkiya irin kasar India kasar irin kasar China maliki ta waɗannan mutanen lokacin da suka kasance wani bangare da gaske su qa'imina bil islam sun tsaya akan musulunci a muzhirina lis sunna suna masu kokarin bayyana tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kanu mansurina ala al kuffar al mushrikin Allah ya taimaka musu akan kafirai wanda suke mushrikai duk wani kafirin da da suke cikin kasashen nasu imanin Turkiya ne imanin Indiya ne imanin China ne imanin ina ne duk wani kafirin da ya kwana a ban kasa lokacin da ahlul mashriqi la tema kasashen larabawa da suka tsaya a wannan lokacin akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sai ni Allah sai kare su daga dukkan wasu suke kafure ne kafurin zai rika mamaki yanzu ka duba irin futuhat da aka samu daga hannun Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu kaga gogormaya ce bayan gogormaya ka duba irin su ma'arakatu da Yarmouk wuri ne wanda in a tsari ne na duniya zan ta su nasara bai taso ba amma da yake rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi mazaje ne wanda suka gaskaci Allah akan abin da Allah musu alƙawari suka yi abin da ya kamata Allah kuma ya nuna musu nasara a gaba idan sun bude gari bayan gari gari bayan gari mutane tasowa suke suna zuwa Madina waɗannan mutane wani irin mutane duk wanda suka sa gaba ne sun kai shi kasa da taimakon wa Allah shi yasa lokacin da aka zo shiga baitul maqdis bayan amsar shi da musulmai suka yi Umar da shi da aboki da shi da abokin da suka dauko abin hawa guda da duwa amirul mu'minin a saman jaki kuma jakin ma ba shi kadai ba da shi da wani ana kama kama an zo daidai shiga garin mutanen garin sun huto saraki sun huto za a istiqbal za a yi tarbi za a tarbi amirul mu'minin shugaban duk wani mai imani da kwana a duniya sai ga shi zuwa kasa abu ubaida amir ibn jarrah yake ce mishi ya khalifata rasulillah ko kuma ya amirul mu'minin ya zaka shigo an zo za a yi tarbe mai girma an samu nasara an amshi baitul maqdis daga hannun waɗannan kafuran za su tarbe ka amma kuma kana kai a kasa yace Abu Ubaida yace babu abin da ya tabbatar ban da samun wannan nasara in ba kaskanto mu ga Allah subhanahu wataala ba yace duk ran da muka nemi wani daukaka a wajen addinin Allah Allah sai ya kaskantar da mu da mu ba kowa bane ba shi da Abu Sufyan yake cewa lokacin da aka shigo Sham aka shigo ina ne da ya shigo ke sai yake ta alhamdulillah yace mu ne muke zawwa garin nan da harkar cinikai da kasuwanci ana mana dariya ana ga ba kowa bane mu amma yau ga linzamin garin a hannun muke da yake a dalilin ne musulunci wallahi duk mutumin da ya tsaya wa Allah Allah zai tsaya maka wanda kuma ya bar Allah halal malik cewa waɗannan mutanen ahlul mashriqi jaziratul al-arab da sauransu lokacin da suka kasance sun tsaya wa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimaka musu akan dukkan wani mutumin da yake mushriki ne falamma zahara minhum ma zahara min bid'i lokacin da ya bayyana a cikin su abin da ya bayyana na bid'o'i wal ahwa'i da son zuciya wal furqa da rarrabuwa wal ilhad da shishigi a cikin sunan Allah da sifofiti wal fujur da fajirci abubuwan da suke ba na wasa bane ba kaga harakan giyar harakan mata sun maida shi wani abin da kama ala ko aka ana sayar da ita ka duka doka shekul islam ibn taymiya ya daga cikin jinjimun da ya tare da masu masu mulki lokacin da yake kokarin al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar a cikin kasuwanni ake sai da giya karara a cikin kuma kasashen musulmai daula ta musulunci so a lokacin ana gami ana gama koyi mani ba ruwa daga cikin tarihin da suke bada wa lokacin kasar kasar andalus kahin su kafuran su shigo cikin da kasa akwai al-bi'satu al-istiqla'iyya al-istikshafiyya suke aikawa sai aika wasu yan bincike mutum ɗaya mutum biyu mutum uku ya su bincika yanayin abin garin ya yake ɗabi'ar mutanen garin ya take da sauransu suna shiga andalus suka haɗa wani matashi yana yana kuka suke ce mashi lahiya suke cewa sallah ya rasa a cikin jami'i shi sai kuka wannan bi'isa da aka aiko suka koma suka ce yanzu lokacin ya kan waɗannan mutanen da ba saboda mutane suke da wannan dabi'a gusiya kuwa saboda Allahu ma'ahum Allah yana tare da su bayan shekaru da suka sake aka sake aiko wata bi'isa sai aka ga matasan gaba ɗaya harkar duniya ta gaban su nafsul shay suka samu wani da yana kwalla saboda mutum shi suka tambaye shi lafiya yace ai mutum yace ta zuwa mushi baya suka ce yanzu lokaci yayi kuma ana zawwa da aka yi aka ci nasara kan shi aka kore littafai na musulunci da yawa wanda za ka samu a cikin rubuce-rubuce da wasu littafan da malamai suka rubuta ga littafi ne an rubuta shi amma zuba mu shi an kona shi suka kona suka zuba cikin ruwa nusa da dama na littafai da dama suka ɓace saboda ni saboda al'inci babu ala duniya rungumar duniya shi ne ma da a nan lokacin da ya bayyana a cikin su abin da ya bayyana na rarrabuwa da bid'o'i da son zuciya da ta'addanci ko kuma ilhada shi shigi cikin sura Allah da sufofin shi wal fujur da fajirci sallallahu alaihi wa kufar sai Allah ya tura kafara akan su saboda kaida ɗaya ce shine ku kiyaye dokan Allah Allah sai kiyaye ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu amamaka idan ta'anta fasta'in billah azza wa jalla hadisan amma duk lokacin da kabar Allah subhanahu wa ta'ala da kai maliki cewa qala ta'ala Allah ke ta wa qadaina ay wa akhbarna Allah ce mun bada labari ga banu Isra'ila a cikin at-Taura fil kitabi a cikin at-Taura la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi banna a ban kasa banna guda biyu sannan wala ta'alunna uluwan kabira sannan za ku samu daukaka daukaka wanda yake mai girma wannan banna da za ku yi guda biyu Allah ce fa iza jaa wa'du ulahuma a lokacin banna ta farko idan ta zo shi al-iqsad al-awwal shi ulahuma Allah ta ba'athna alaikum zamu aiko a gare ku ibadan lana bayi a gare mu uli ba'sin ma'abuta qalhi shadidin ne tsanani fajatu khilal ad-diyar waɗannan wanda zamu aiko nan fajatu ya'ni fatatu baina diyarihim za su kai su kawo abaitul maqdis lalata komi da komi fajatu khilal ad-diyar allati wa kana wa'dan maf'ula wannan wani alƙawari ne abun tabbatuwa kuma abun aikatawa kuma haka in ya faru da suka bar Allah Allah sai bar su Allah sai summa radadna lakumul karrata sannan sai muka sake maidowa cin nasara da mallakan baitul maqdis a gare ku wa amdadnakum muka muka dade ku muka ba ku bi amwalin da dukiya wa banin da ayya wa ja'alnakum akthar nasira Allah ce muka sanya ku sune mafiya yawa sune masu yawa saboda makiyan a lokacin da muka ji Allah sai Allah ce musu in ahsantum ahsantum li akum in kun kyautata kun kyautata wa kawai wa in asa'atum in kuka munana kuma kuka fita daga dokar Allah falaha to wannan munanawan yana kan ku dai fa idza jaa wa'dul akhirati idan alqawlin nabi yazo kira ba Allah tabbatar da su a bankasa sun mallaki batul maqdis salako bayan shi Allah kullal take faruwa shine wa'dul akhira Allah ce liya su'u wujuhakum ay sallatna alaikum a'da'akum sai muka tsora akan ku makiya a gare ku wujuhakum wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marra suka sake kwace shi kamar yadda suka kwace shi daga farko Allah ce wal yusabbiru an wal yudammiru saboda an suka shiga kuma za su rushe duk wani abin da kuka samu na daukaka tajmiran rushewa wannan kuma haka Allah yi kuma haka abin da zai faru in kuka bi Allah Allah ya bar in kuka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kuka abin da kuke so Allah sai ka matsayin ku sai dora akan Allah ya ce asa rabbukum an yarhamakum jidda kun yi ballan guda biyu Allah ya lallashe ku a wannan asa rabbukum tabbas ubangijinku mai kasantuwa ne akan an yarhamakum akan ya tausaya muku amma kuma wa in uttum udna Allah ta in kuka komo kan bannanku za mu sake dora kafurai akan in kuka koma kan kyautatawa za mu dora ku akan kafuran shine yake cewa an yar'amakum wa in uttum udna Allah ce ku sani dai karshen al'amari wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira mun sanya wutar jahannama ga duk mutumin da yake kafiri ne ita ta shuhuda shi Allah kare mu wani ayoyi ma da ya kawo saboda ya bayyana mana cewa in kuka bi Allah Allah zai kasance tare da ku a lokacin da kuka bar Allah kuma Allah sai ya da iyawa malaki wa haka za najidu zuhural bid'i waz zandaqa wal ilhadi haka za mu samu bayyanar bid'o'i da zindiƙanci da abin da ya sha ilhad yake su ala aidi ahli bid'i wal ahwa a hannayen ma'abuta bid'o'i da bin son zuciya wal fira da ƙungiyoyi daban-daban wanda wannan abin shine sababun sababina lidukuli tatar biladul muslimin shugowar su tatar horaku yake cewa shine malikul muluk kaga sunan ma ta'addanci na cikin ilhadi ne shi ma eh malikul muluk waye waye malikul muluk Allah to shi sunan shi malikul muluk sunan suka shigo gari da wanda yayi laifi da wanda bai laifi ba da mace da yaro da babba da tsoho kowa kawai su kisa asara shi ne lokacin al-zahir bibar sai daga cikin waɗanda suka zauna a cikin daula ta umawiyya Allah ya bashi al-zahir bibar wani mutum ne bawa ne asalin shi an kai farmaki ga ƙasarsu ko kuma garinsu sai aka kwaso su a matsayin bayi lokacin da ya zo inda ya zo ƙarƙashin daula ta umawiyya to mutum ne wanda Allah ya bashi kaihin basira a harkar da ya shafi yaƙi sannan kuma da kurta filan inda za a yaƙi Allah ya mushi baiwan duk in ya kurta filan na yaƙi ta ci nasara da iko Allah to wannan mutumin sai da ke matakin da ya mallaki ƙasar Misra ya zama to shi ne a matsayin shugaba daga bawa yartaki yartaki yartaki yana hauhawa yana hauhawa saboda mutum ne wanda duk mutumin da zai mulki la sai ma Abdul Malik ibn Marwan ya kusanto shi duk wanda zai mulki na bukatar irin su a kusa saboda hukka da yake da karshe ya zama shugaba shine mutum na farko da ya fara cin nasara akan tasara lokacin da ya ci nasara akan shi kusan wani kriz ya kama shi shi hulaku al-malik al-a'zam karshe ta kai matakin da har sai daga cikin iyayen shi shi al-zahir jibar kai kashi yanzu kwamandan da shi shi hula ku ya tura sai sa suka sayo kan dan a cikin akwati da aka kawo shi hula ku uban wanda ya kawo wannan akwatin ya sace mishi wuya kai tsaye saboda su kisa a wajen su wani abu da yake da sahal ana yake ce musu laqad aba'akum haibati yace kun walakantar da kurjinina yace kun sani abin dariya a gaban maciyana ya maganganu da wanda wannan abin shi kai zuwa ga mutuwar shi to wannan tasar sun shigo kasashen musulmi sun yi banda iya banda in wasu aka ce sun tinkaro gari to hantar kowa kada ta ci babu wani jarumin da zai iya tsayawa ba zai fuskance su a ayyai kuma in kuka cewa ku shigo al'ardu arduku ku shigo kasar ku kasar ta ku ce kun meka wuya kuma an suka shigo wannan kisa hikimi saboda su yajra'u al-khawfa war-ru'ba saboda su shibka tsoro a cikin al'ummar da labari zai iske su wanda kuma a gaba za su je wajen su to wannan sakara wanda suka taimaka akan zangon su da shigo wasu kasashen musulmi su ne ma'abuta bid'a suka rika huta bayan da suka hada baki da su akan cewa ga yanda za a yi a fanke shugaba wani a tsora wani a tsora wani a tsora wani sakar ina rushe da alƙawarin wani yana zuwa ya ya tashi da su gabaki daya haka suka rika shiga kasashen musulmi suke tabanna shekul islam ibn taymiyyah ya ɗaya daga cikin mutanen da suka tsaya wajen yaƙin waɗannan mutanen da aka yake bada labarin cewa wa kana min asbabi dukuli haula'i diyar muslimina iya daga cikin sababin da ya sanya waɗannan tasari'in shigowa ƙasashen musulmai yace zuhurul ilhadi wal nifaqi wal bid'i bayyana ilhad da munahuci da bid'o'i hatta innahu yake cewa har sai da aka yi matakin da sannafar razi fakhruddin ar-razi ya sallafa ya wallafa littafi kitaban fi ibaratul kawakib kaduwa ba wai ana cikin sahihar musulunci ne har aka kai matakin da wani zai rubuta littafi ne yanda za a rika bautawa tauraro kuma da sunan musulunci wal asnam da bautawa gumakai wa amalu sihr da aiki irin na ɗan na sihiri yanzu akwai wannan ko na ita ce ba cin kasa akwai littafin tsubbu littafin na tsubbu yanzu a ɓadda wani a hallaka wani a yi kaza a yi kaza kuma sai da shi ake kuma da sunan musulunci kun bi sama ya amurkun bihi imanukum to wancan lokacin ma an kai wannan matakin na cewa addinin kawai kusan suna ne shirka ga Allah ya zama wani abin da ake tufiya ne bal hasali malumai za ka sa daga shi yanzu sihiri da ake yi da irin tsubu da ake duka ba haka nan bane ba to a irin wannan yanayin babu yanda zai Allah ya ba al'umma musulmi nasara dole sai an tsaya an yi madara addini gaskiya shi malaka cewa littafin da sammahu ya sanya mu shi suna shi fakhruddin ar-razi as-sirru al-maktum fi as-sihr wa mukhatabati an-nujum kai sunan littafi as-sirru al-maktum koyayyen sirri a cikin harakan sihiri wa mukhatabati an-nujum da yin magana da tauraro wa yuqalu innahu sannafahu ana ambata cewa dalilin ma da yasa aka rubuta littafin an sannafa shi ne li ummi sultan ala addini muhammad ibnu laksha bin jalal addin khawarij shah wani sarki da sarki sarakuna da aka yi a baya mahaifiyar sarkin ce aka rubuta wannan littafin asirru al-maktum fi sihri wa mukhatabati an-nujum waye wannan sarki shine alauddin alauddin daukaka addini saboda hanya to haka suka rika sawa kansu irin wannan suraya izzuddin faqruddin imaduddin da sauransu sura da kaji da tasdiqu nafsi barkake kai Allah ce kuwa Allah ya ambata cewa salatu zakwa ku zakuru huwa a'lamu biman ittaqa Allah ta karku barkake kau na kai wadan sunayen malamai suka ce kar mutun ya sanya wa dan shi irin wadannan sunaye eh nasiruddin izzuddin faqruddin imaduddin alauddin duk wacce lokaci aka yi sai Muhammad Nasiruddin Albani shi wani ya mai wannan rarauka yace kai kana ta tufiya sunna kana sunna sunna sunna ga sunan kan Nasiruddin yace ai baba na sa sai sai baba na sa ko Allah baban bai san cewa ba dai ne ba laifi bane irin wancan haddin amma dai mutiya daga cikin sunan da mutum kai sa ba kai su saboda akwai nau'i na tsarkake kai a cikin su kaga alauddin amma ka duba wai alauddin ne ba ba ma shi alauddin din ba ma'aikiyar shi fa kenan ita ma tsamo tsamo a cikin sihiri da wane ne har ta kai matakin da malaman da suke biye da su aka rubuta mata littafi asirul maktum fi sihri wa muqatabati nujum to kaga tabbas ana musulunci ya sha wahala wala da gaske shara kira shi da suna Muhammad dan Laksha dan Jalal Jalaluddin kaga irin wannan suna Jalaluddin kaga ta Alauddin nan Jalaluddin kamar girman addini sunan mutum girman addini ko ɗaukaka addini khawarizm shah malaka wa kana min a'zami muluk al-ard shi wannan mutum iya daga cikin mafi girman shugabannin da aka yi a ban kasa wa kana lirazi bi ittifalun qawiyyun sannan kuma fakhruddin ar-razi iya da hadewa mai karfi tsakanin shi da sarkin nan ta kai har matakin da ya rubuta wa mahaifiyar sarki shi wannan littafin da yake cike da hayaniya na shirka da Allah subhanahu wa ta'ala malaka hatta annahu wasa ilayhi ala auladihi hatta ta kai sarkin wannan yayi wasiti akan wannan malamin yama iya ji cewa mutu ko bayan na mutu na shude in kuka zo wannan malamin da shi ake yi malaka wasallafa lahu kitaban sammahu ya ƙara wallafa mishi wani littafi ne wanda ya musu suna ar-risalatu al-alaiyya ar-risalatu al-alaiyya fi al-ikhtiyarat as-samawiyya kaga daga cikin sunan littafin shirka ne wal arisalatu alaiya wa alaiyan nan alauddin tunda sunan shi alaƙuddin kenan risala ce aka rubuta wadda ta ji tafi ikhtiyarati samawiyya a cikin abubuwa na zaɓe ko kuma na ganin dama wanda suke da alaƙa da sama su wa tauraron ne ilmun nujum ai mafi yawancin tsubbun da ake ko a yau da ake yin shi ana ai amfani da tauraro ne tauraruwa kaza tauraruwa kaza akwai kaza sa akwai babu sa in akai kaza kaza ne in ta tsaya wuri kaza kaza ne waɗannan abubuwa duka shirka ne ga Allah subhanahu wataala malaka thumma zakara shaykhul islam athar al jahmiyya wal mu'tazila fi fitnat al qawl bi khalq al qur'an wa imtihan al ulama sannan ibn taymiyyah Allah ya rahama gare sai ambata tasirin da mabiya jahm ibn safwan sannan da mabiya al mu'tazilanci wanda su tasirin da suka yi fi fitnat al qawl a cikin fitinuwa ko fitina ta magana da cewa bi khalqil qur'ani cewa ai qur'ani halittar Allah ce alhali alqur'ani kalamullah wamti halin ulama sannan kuma da matsama malamai da aka yi a wannan lokacin malaki ta summa lamma walla alkhilafata lokacin da ya amshi jagoranci wa malaki ya'ani al-ma'mun daga cikin daula umawiyya ɗaya daga cikin jagororin su ana kira shi da suna al-ma'mun lokacin da ya zama to shine khalifa na musulmi ijtama'a bi kathirin min haula ya haɗu da dayawa daga cikin waɗannan mutanen suwa jahmiya da mu'tazila masu magana akan cewa ai qur'ani halittar Allah cewa magana Allah bane wa da'a ila qawlihim sannan shi al-ma'mun yayi kira zuwa ga ayi riko da maganar su waɗannan mu'tazila da abin da ya shafi al-jahmiya ودعا إلى قولهم في آخر عمره يكتا وكتب وهو بالثغر برصوص التي ببلد كيس yana kan hanyar ta wani gari ana kira da suna Ursus akan hanyar kasar abin da ya ya rubuta zuwa ga wani na'ibi shi a kasar Bagdada ana kira da suna Ishaq ibn Ibrahim ibn Mus'ab ya rubuta mishi wasiqa kitaban yad'u an-nasa fihi ila an yaqulu shi al-ma'mun ya rubuta zuwa ga wani kamar ka ce wani ko wani gwamnati kamar da shugaban kasa yayi yayi wasiƙa zuwa ga prefect ko kuma governor ko lamar kamar wannan kira ya rubuta wa governor din shi kasar Baghdad ana kira shi da suna Ishaq ibn Ibrahim ibn Mus'ab yad'u an-nasa ya kira mutane ila an yaqulu su rika fada suna karawa cewa al-Qur'an makhluqun ai Qur'ani halitta Allah ne kaga ta kai matakin da shi ya yarda yanzu kuma kira yake akan ta dole duk wanda ke cikin daular ce ya rada haka nan malik ce shi wannan mutumin Ibrahim Ishaq ibn Ibrahim ibn Mus'ab ya kira mutane zuwa ga wannan aqida ta al-Qur'an makhluq falan yujibu ahad ba mutum sai ya amsa mushi thumma kataba kitaban thaniyan sai sake rubuta wani littafi na biyu yani wasiqa ta biyu nan kitab ma'ana risala ya'muru fihi wanda yake bada umurni a cikin shi bi taqyid man lam yujibu yace cikin malaman da suke kasar Baghdad duk wanda bai amsa baka ba akan sa alquran makhluq ni zaka da shi akan cewa ka rike shi wa irsalihi ilayhi ka aiko mana shi zuwa inda muke fa ajabahu sai amsa mishi yake cewa fa ajaba aktharuhum da yawa daga cikin mutane suka amsa saboda tsoron ka sa su kaso ko kuma kara aika su zuwa ga inda khalifa yake a kashe su sun makayyadu sab'a suka kulle kenan da yawa sun amsa wanda musu amsa ba kuma an samu kusan mutane guda bakwai su musu amsa ba suka ce su musu yarraba alquran kalamun lahi wa laysa bi makhluq suka tsaya a aqida wanda take lahiyayya cewa qur'ani ai magana Allah ne yake ta lam yujibu fa ajaba minhum khamsa ba'da alqayd wannan bakwai inda ba su yarda ba da aka zo aka sa kansu aka tirsa ta aka yi azaba aka yi wane ne sai guda biyar suka sha asirin rasuwa daga yau alkur'an mahimmi aka sake su saura mutum nawa saura mutum biyu mali ce wa baki ya sunani na mai ba guda biyu ba su amsa ba ba su yarda ba cewa alkur'an mahimmi su imanin su alkur'an kalamun na saboda haka allah ne haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma waɗannan malaman guda biyu na farko al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Muhammad ibn Nur ba su yarda suka amsa ba akan bukatar shi wannan sarkin malika ta fa arsalu kuma ilayhi sai aka aika su zuwa ga khalifa fa mata qabla an yasila ilayhi wani hikima Allah su waɗannan malaman guda biyu al-Imam Ahmad ibn Hanbal da shi Muhammad ibn Nur an soke su an aika su zuwa ga khalifa kan a isa da su zuwa inda khalifan yake Allah sai abshira khalifa labari ya tashi ثم أوصى إليه أخوه أبو إسحاق وكان هذا سنة ثمان عشر ومئتين الشكرة تتري بيود قوم شاء تقوص كهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقي أحمد في الحبس سنكما أحمد بن حنبل أكد تيجا بريد تريسي إلى سنة حزوة الشكرة تأشرين ديني إلى إلى سنة عشرين مالتي فجرى ما جرى من المناظرة حتى قطعهم بالحجة an tsare shi shekaru masu yawa sai aka zo aka yi munazara kai zo abin da ka faɗi me dalilin shi akai Imam Ahmad ibn Hanbal ya rika karanto ayoyi Al-Qur'ani mai girma da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke tabbatar da cewa Al-Qur'anu kalamul lahi wa laysa makhluq aka ce to ku kuma da kuka ce Al-Qur'anu makhluq me hujjaku su suka faɗi za ku hujja da suke gani da shubuhin su hatta tabahum bil hujja imam ahmad yanke waɗannan mutanen gaba ɗaya da hujja kuma lamma khafu fitna darabuhu wa atlaqu amma duk da shi ba yanzu an zo an yi munazara a gaban kowa da kowa kuma an kure waɗancan da suka ci alqur'ani makhluq dan saboda su tsoro suke tuna kar mutane su tashi su gore saboda an ga abin yanda ya faru kuma waye ne gaskiya wanda suke masu kallo sun yi alƙalanci sai aka kama imamu ahmad aka bashi wani irin kashi sai aka sake shi to wannan duka yana daga cikin fitintunu da irin abubuwan da suka faru duk wani abin da kaga ana wani rigima ana rigima ana kaiwa ana kawowa wallahi ba za ka fara shi ba kuma astira'u bainal haqqi wal batil mustamir rigima tsakanin gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba wani abin da wanda yake mai ci gaba haka za a yi sai wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza a matsayin ka ne imani kama kanka adalci ta hanyar daukan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka dauki hanyar duk wani dan kamu isa tsaya akan na manzon Allah shine wallahi abin da kake da garanti kai in ma akwai abin da ya wuce garanti kana da shi a gaban Allah idan ka tsaya gobe kiyama Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtazu in kuka mushi da'a shiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tahtazu kawai kuna da'a automatically kawai kun shi to wa yake da wannan ba in ba shi ba duk wanda ya dora ka akan nawa ne naji wannan kama isa fara ne da ta'a ai a ce a ce wani ai in ka bi wani yace ai wani da kake cewa an yi addini kahin ya zo kai ne kai yarda cewa an aihe shi kenan kake da kai kake da wannan matsala eh kai ka ce shi ya ce dole sai an bi wani ya bi malam wani ko ya bi shehu wani kai kana da jama'a cewa an bauta wa Allah ai shiga aljanna ka ku a yi wannan shehu wani yace ai kai ne ka san ra'ayi shi kenan kai kike da wannan aqida su aqida su ne ba hish ba ko ya hodi haka nan ne zuwa lamu da haka hodi ko subhanallah Allah kare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك wallahi dole mutum sai ka ido da kyau iya lokacin da kake shine gaban ka in ya wuce an kare Allah mana kafa